بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau takwas ga watan rabi'ul thani dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara ko talatin ga watan Satamba da wuri da ashirin da biyar miladiya a yau talata za mu karanta littafi na mutul ahkam min kalamin khairul anam na al-maqdisi ba ka ke mata wannan hadisi kamar da na ce wala cewa ana abdullahi bin umar kitabul hajj wa ana abdullahi bin umar hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ala ta'ala ya dade shi radiyallahu anhu ala ta'ala ya dade su duka qala yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada mazala yayi tamattu'i a hajji na ban kwana bil umrati wato ila al hajji ya yi gwami tsakanin da umarsa zuwa hajji wato ya gwama su inda kamar da na faɗa tamattu'in da ya yi ba tamattu'i ne wanda mu yanzu muke fiye shi tamattu'i ba larabawa a ta lokaci ko kuma yaren shari'a ma duka sana kiran kirani tamattu'i tamattu'i duka wa ahada sannan kuma sai ya haɗe hadaya fasaqa ma'ahu al-hadiya ya koro hadayansa min dhul hulaifa daga dhul hulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ya ci gaba ya fara yin aikin haji ya tsara aikin hajjin sa fa halla bil umrati sannan kuma sai yayi talbiya ya daga muryar sa da talbiya shine al hilal al hilal shine mutum ya daga murya yana cewa labbaika labbaika sai ya daga muryar sa yana yin talbiya da umara thumma ahalla bil hajj sannan kuma daga baya sai kuma ya daga murya kuma saboda aikin haji fatamatta an nasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane su ma sai suka yi tamattu'i tare da manzon Allah فأهل بالعمرة إلى الحج أنا دي مسألة دي سي هلالي إلى قبل يا لتلبيا سا يا يقوى من عمرة إلى حج سا فكان من الناس من أهلا daga cikin mutane wanda suka zo tare da mazala a cikin su akwai da shi ma hadayan zai fasaq alhadi min dhul hulayfa sai ya koro shi ma hadayan sa tare da inda mazala ya yi tun daga dhul hulayfa mazala ya koro hadayan sa guda 63 sai Ali kuma da ya zo daga ya zo daga Yemen ya zo masa da su dabbobi ya zo masa da guda ragowan cikamakin guda 40 din cewa da yayi fa halla bil umrati ila al hajj sai yayi daga muryansa da talbiya yana mai cewa wato labbaika umratan wa hajjan haka mai kirani zai faɗa labbaika umratan wa hajjan zai faɗi umaran sa ko zai faɗa aikin hajji tunda tunda gwami yake yi wa minhum man lam yuhdi a ciki akwai da bai koro hadayansa ba falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam makkah qala lin nas lokacin da manzo Allah ya iso makka sai ya ce mutane man kana minkum ahada duk wanda ya zama ya riga ya koro hadayansa fa innahu la yahillu min shay'in tukariya warware ihraminsa kar ya fita daga ihraminsa haruma minhu da da can ya riga ya ihrami din hatta ya qadiya hajjahu har sai ya karishi hajjin sa wato wannan babu wanda su su suka kirani kenan yake cewa to su tun da wanda ya riga ya ya koro hadayan sa to la yahillu min shay'in kar ya fita daga daga wani abu na ihramin sa haruma minhu wanda da can ya riga ya sa masa ihrami wato na aikin haji ya dauki hanyar cewa zai aikin haji hatta ya qadiya hajjahu har sai ya isar da ya karasa wannan aikin hajji nasa zuwa ga wannan umrar da ya zuwa ga aikin hajjin sa wa man lam yakun ahada wanda kuma bai yi hadaya ba salli yaquf bil bait to yayi tawafin sa wa bis safa wal marwa kuma ya je safa da marwan sa wal yuqassir kuma ya sai sayan sa wal yuhlil kuma sai ya fita daga cikin haramin sa thumma li yuhilla bil hajji wal yuhdi sannan kuma daga baya sai hilali ya wato daga muryarsa talbiya ma aikin haji sannan kuma daga baya sai ya hadayansa kamar lam yajid wanda bai samu ba wallan lam yajid hadiya wanda bai samu hadaya ba fal yasum falakata ayyamin tu azumin kwana uku fil haji a lokacin aikin haji wa sab'atin idza raja ila ahli sai kuma guda bakwai in ya koma wurin iyalansa wannan muka ce yanda wato ya sami dama فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكه magana yana don za a fara magana shi ne magana yayi magana da shi da yaje sai ya tawafi hina qadima ila maka lokacin da ya gabaci maka din wato ya isa maka din wanda malamai ke kira shi tawaful qudum fasalama rukun sai yaje sumbaci rukuni awwala shay'in farko al'amari thumma khabba falakata ashwatin sannan kuma sai sassarfa zagaye uku minas sab'i daga cikin zagaye bakwai da ake yi wa masha arba'an sai kuma guda hudu sai ya musu tafiya wannan tana duk tawaf qudum ila ke magana wa raka'a a lokacin da ya gama kuma sai ya tafi je ya salla shi na raka'a hina qada tawafahu a lokacin da ya gama tawafin sa bil bait a tawafin wato dakin daki mai alfarma sallan da ya yi inda al-maqami a can maqami ibrahim raka'atayn raka'a biyai kuma sallama sannan sai ya sallame wan sarafa ya wato juyo فأتى الصفا سيدوم صفا جوت صفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط شما صفا دا مرمى سيمس زاقي بقوي وتي سعي كنا ثم لم يحل ثم لم يحل من شيء سنقوم بمزالة سي بي شري بي فتا بي كونشي وني أبو حرم منه ودلا تنيي حرم يسوي لشي با wato hajji da umaransa bai kwanci kayansa ba ya ce shi yanzu ya riga kamar mai tamattu'i hatta qada hajjahu har sai da ya karshe aikin hajjinsa wala hara hadiyahu kuma wato ya yanke abin hadayansa yawan da hadi ranan ranan ranan sallah ranan babban sallah wa afada sala kuma sai sake zawowa sai yayi tawafu ifada fa tawafa bil bait sai je yayi tawafi madaki mai alfarma bayan ya gama tawafi yayi tawafu ifada kuma thumma halla min kulli shay'in haruma minhu sana kuma daga mazala sai ya kwance duk wani abu ya fita da dukkan wani abu da da can ya ya yi harami a saboda shi wato ya riga ya kange kansa ba zai yi ba wani abu da da can ya hana kansa saboda aikin hajjin to yanzu kuma sai ya zama yana halal ne yayi wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ahada duk wanda ya zama shi ma farko al'amari ya ya koro dabbobin hadayensa su ma suka yi kwatan kwatan abin da manzo Allah yi fasaqa al-hadiya minan nasi wasu daga cikin mutane aka samu sun sun su ma sun koro hadayensu wannan kaga za ku ga a yanayin ake haji wato jinsi guda uku akwai maganan ifradi akwai tamattuyi akwai kuma akwai akwai wato shi qiran shi tamattuyi mutum zai fara shi wanda su su ne basu koro hadayensu ba shi zai zo da da umara nasa cikakkiyanta amma kuma zai yi ne wannan umara a watannin aikin haji sannan kuma daga baya in ya gama yin umaransa sai hilali sai tahalluli sai ya fita daga cikin wani abu da datan sa wannan haramin da yayi ya hana shi wannan shine ake kiran shi wato tahalluli karami sannan kuma sai ranan takwas ranan tarwiya na Hijja, sannan kuma sai ya ƙara sa haramin sa sannan kuma daga inda yake a lokacin sai misa haramin sa sai ya ci gaba ya wanka ya sa tunabe ya ƙara sa haraminsa sannan sai ya zo mina sannan kuma sai ya ƙara shi da kowa aikin hajjinsa wannan kaga tushe mata iya yi shi bambancin shine ya shine ya ya same wato dan tsahirtawa da can abin da hajji ya hana shi to da an samu wasu lokuta da inda ya gaba kuma ransa cikakke sai zama sai zama wato ya sami wani dan jin daɗi na dan wani lokaci shi kuma alƙarin shi tun farkon al'amari dama ya yi ɗan haraminsa da umarsa da hajji ba magana misali dan samu dan tsahitawa na jin daɗi wato wani abin da dacen ya haramta masa daga baya sai kwanci haramin baki dan sai ya ci gaba da yi wasu abubuwan sa daga baya ya mutar wuya shi kaza a shi bai da wannan tun farko da ma umaran sa da hajji ya dauka nace labbaika umratan wa hajja in yazo kawai to yanda manzo Allah yayi ana zai yi tawafi tawaful qudum sannan ya sa'ayi in ya sa'ayi sannan kuma sai kuma zai ci gaba da aikin hajjin sa haka zai ci gaba har ƙarshe zai ci gaba da zama cikin ihramin sa har zuwa ranar idi in ga mazala cewa aka yi wada hara hadiyahu yawman nahari har zuwa ranar idi ya zo ranar idi kuma shikenan sai sai ya wato sai ya wato hadayansa in yi hadayansa kuma sai ya zo ya yi tsawaful ifada in yi tsawaful ifada kuma shikenan kuma sai ya daga nan shi ma ya fita shi kuma ifradi to dama shi tun farko ma akin shi akin hajji ya dauko wannan shine babbace su guda uku ina ganin sai mu tsaya a nan insha Allah dai ayi na san za a ƙara fahimtar hadisin sosai sai riyadu salin kenan hadisi ne nawa ne na'am dari da ta riyadu salihin dari da 48 muna babu al-iqtisad fil ibada wa ana bi abdullahi hadisi daga abu abdullahi Jabir ibn Samura, Jabir dan Samura, radiyallahu anhu malaka la ya da su shi da babansa. Qala yace kuntu usalli ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Na kasance na kan yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa kanat salatuhu qasdan, galibin sallolinsa tsaka tsakiya ne. Ko khutbatuhu qasdan, khutbarsa ma tsaka tsakiya ce. Bata yi gajera, bata bata gajarta ba kuma bata tsawo can ba. Aka samu lokaci ya tsawaita ta amma kowanne ba shi ya fi yawa ba. ita ce galibin sallansa hudubansa kuma wannan ma dama wato baya kawaita mutane za ga wani dogon hudubar da mutane ke yi wannan ba wai burgewa ne ba musamman lokacin zafin rana ka san mutane suna cikin wani yanayi to sai ka takaita hudubar sosai mu yanzu sallan mai miki takaitawa amma ba mu takaita hudubar shi kuma zalla yana shi ya fi so a takaita a dan ja hudubar ita sallan a dan takaita ta a ina rufin hudubar a takaita ta ta kuma sallan a jata tun da yana kan sassun juma'a a sallah yanzu wani aka kanta sassun juma'a a sallah zai can ya ci tsaki kuma wannan ita ce asalin fikihu shi ne asalin fikihu mutum ya zama huduban ta zama gajera kasu manta an ba ka magana bangare na manta da wani bangare a so a yi shi wanda ke jawami wani gabanman magana wanda za su riƙe daga nan kuma sai a yi sallah a sallah kuma a ɗan jata in akwai zafin rana a dawo da ita baya in akwai zafin rana sunna shi na dawo da ita baya ma ya bayu ma ya zama lokacin ake wannan gariyar zafin wanda mutane da zaharan suka zauna a kwalta hankali suna tashi abin da ya fi dacewa shi na dawo da shi hantsi a sallah a dawo da shi da hantsi a sallah a nan kano wani lokaci akwai wasu lokuta za ga jama'a Allah Allah suke yi samu cikin masallaci in ba samu cikin masallaci hankali suna tashi an sha ruwa a yi kaza za ga mutane ba sun kima zama sau sun je can gefe sun zauna domin ai kaga da babu khushu'i a sallah kuma babu khushu'i babu tsamanina saboda haka to me zai sa kuma a dage sai an sallah wani lokaci lokacin da a ta ko da azhar ne ma sunna shine a ibradi idan shadda al-haru fa abridu min as-salah fa ina shadda al-haru min fayh jahannama sannan kuma jawuju ma mazalla ya kawo mana sauki a dawo da ita baya to kaga wannan wani abu ne wanda yake shi yasa dama duk yayin da mutum kaga al'umma suna shan wuya za ka ga wani da ya kafe kan bid'a wani ne ya kafe amma manzo Allah ya kawo ya kawo sauki ya kawo rahusa ba a san dauka ko da ma misali mutum shi ya ce bai san yin sallah da hanzu amma ya dawo da ita ko sha biyu sha biyu ya fara hudu ba akalla kafin ya gama hudu ba duk kila lokacin zawalin yayi farkon zawalin sai sai sallah sai sallah ta shawara da wannan shine hadisi suke nunawa qawluhu fadansa qasdan tsakatsaki a ayyana tuli wal qisadi wato tsakanin tsawo da da gajarta wa ana bi juhaifa hadisi daga abu juhaifa wahab ibn abdullah wahab ibn abdullah qala yace akha annabi sallallahu alaihi wasallam bayna salman wa abi darda bazala ya kulla wato dan kwantaka tsakanin salman al-farisi da abu darda ya kulla wato yan kwantaka kasan muhajirin ansarawa bazala ya dinga kulla in wata tsakaninsu fazara salmanu abad darda wata rana sai salmanu farisi ya ziyarci abu darda wannan yana nuna maka cewa babu laifi abokinka aminin kauta ne ya zo gidanka ko da ya bayi ya shiga cikin iyalanka babu ku fara ummu darda sai ga ummu darda alkubra kenan mutabaddila ya ganta ga ta nan dai ba ta cikin wani kama mai kyau haka ba ta yi wani ba ta yi wani shiga wanda ya kamata ta yi shiga wacce suke mai kula da mijinta ta yi ba ta sa wani kaya wanda yake ba mai babu ado a ciki dan kayan kayan babu wato mai ado da ake sa aka ta sa ba shine kayan da za ta bayyana halatta a akwai kayan da an san wannan akwai guga a ciki akwai kaza akwai kaza akwai kaza to wannan ba sharadi ne ka ce wai mace wai za ta in in in mace wani bako ya zo lokaci sai ta sa kaya na wulakanci ba kaga nan kaga da ya gani ma sai ya gani bai sa ki kai ummu dadda kuma malama ce malama ce ummu dadda al-kubra da asura da malamai abu dadda malami ba kaga ba ta sa kaya wanda ki zaka iya cewa akwai guba kuma kaya da za a ga ta sa kaya na mai kyau saboda haka abinda wasu ke ta kokarin yi ma malama Zainab ni inkari cewa wannan kayan da take sawa wai kamar ado take yi to ban san wani irin kaya take suke nan ta sa ba mutakar dai suna cewa wai saboda wannan wai akwai kala akwai waye to wannan kuma kaya haka suke na ganin mu mai da hankali kan wasu abubuwa suka muhimmanci akan wani kayan abubuwa tunda kayan da za ta tuni a wannan a kazanta ba za ta tuni a kazanta ba ba za ta tuni babu guba ba za ta tuni babu guba ba saboda haka duk wanda kaga ya tsaya ya ci gaba da yin dogon gani a fuskanta ko kuma idanta ko wani kayan da ta sa to kaga wannan fasikanci yake son yayi kuma ka iya kawo dan yaran da kika ce a ko surare da ake dan yi haka na yawan fita wa'azi jira a je garuwa wa'azi wannan kaga bai dace da mace ba amma dan wato abin da za a yi haka kada ran kada han a nusa shi da mata wannan babu laifi insha Allah ta'ala fara umu darda mutabaddila fa qala ma sha'anuki me yasa ne kike kuwa qala tace akuka dan wanka abu darda laysa lahu hajatun fi dunya shi bai da wata bukata na duniya shi baya baya wato ba baya kula da matar shi tsabar tawalu wato tsabar tsoron Allah ta kawa faja abu darda shi abu darda yazo fa sana'a lahu ta'aman sai ya sanya aka shirya mashi Salman al-Farisi abinci faƙada lahu sai ya ce masa kul fai nisa imun ce abinci fa amma ni na azumi ne ƙawala ta ce ma ana bi akil hatta ta akuli sai wallahi abin ce sai ka ci kai fa akala sai ya ci falamma kana layl a lokacin da dare yayi zahaba abu darda ya qum fa sai abu darda ya tafi zai kiyamu layl fa qala sai ce masa lam ta ce a'a kwanta fa na ba sai ya bacci thumma zahaba ya qum sai da ya aka dan yi jima wani lokaci sai tashi zai sallah kuma faƙala wuta ce lam yi bacci ne falan ma kana min akhirin laili lokacin da aka zo wato ƙarshen dare kala salman sai salman ce kumul kumil an to tashi tashi kai sallah fa salla ya jami'a sai suka yi mu laili baki ɗayan su fa qala hu salman sai salman al farisi ce masa inna li rabbika alayka haqqan ubangijin ka yana da haƙƙi akan ka na ka rinka masa ibada wa inna nafsika alayka haqqan ranka tana da ita ma tana da wato haƙƙi akan ka wali ahlika alayka haqqan kuma iyalanka sun san haƙƙi akan ka fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu ko da mai haƙƙi ka bashi haƙƙin sa haƙƙin Allah ya fa haƙƙin su amma ka ba su ma haƙƙin su da ubangiji ya ce ka ba su fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu da bakon sa ne bai masa inkari ba amma da aka zo sai ya zo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safiya ce sai ya bashi labarin abin da ya faru fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sadaqa salman salman al-farisi yayi maka gaskiya ya faɗa maka gaskiya rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito alaka wannan shine abin da ke sunna mutum kokarin yana son ya nemi yardan ubangijin sa ba kuma zai je kuma ya tozo kuma hakkin da wa'anda yake karshen suke karshen sa ba galibi wani lokaci abin da ibn qayyim ya dinga nuna mana a cikin tajid tafid mufid mutane suna fifita al-ibada qasira aka ku ibadatul waqt wata ibada da su suka saka hankalin su ya faka kan wannan ibada kuma sai su tozarta kuma ibada ta wannan lokacin mutum ne yana son istighfari yana son hailala yana son kashin qur'ani amma a daidai lokacin lokacin ake bukatar ya je sallar jami'i a daidai lokacin lokacin ake bukatar ya kiyamu lail kila a daidai lokacin lokacin ake bukatar ya je iyalai ce fa ne to ai sai ka yi wannan ibada ta wannan lokacin shi wanda suka fi kowa falala su ne ba wai makasudin su ibada guda ɗaya ɗaya ɗaya ba da suka suke so su yi ta a'a menene zai yarda da ubangiji a daidai wanda lokaci to wannan shine wanda masu yin irin wannan shine ibada ta falala ba wasu rike wata ibada kadai diman da'iman ko a lokacin da ta dace ko a lokacin da ta dace ba to sai ka same su kawai shi suke yi in suna zikiri ne aka kira sallah sai su ba zikirin su sai zai sai shi sallah in suna cin sallah ne daga baya sun idan da sallah za su je su cefa ne sai su cefa ne su ibadar lokacin shi ne a wajen su wato mene wani ne da ubangiji su kawai shi ne abin da ya dame su to ne ibada ta falala aka wani da dauki wata ibada guda daya sai ce shi kawai diman da'iman ita ne ta yi ya hana kansa sukuni baki daya ya hana ransa sukuni ya hana kuma iyalansa sukuni a wannan kaga sai ba yi ya tsaya ya kulla musu gaba tsakanin su da bautar da yake yi da iyalansa da za su ga su ibada da take ta zama kamar makiyarsu tana tattaunata hakkin da ubangiji sanya a kansa nasu kuma wannan ba shine maksudi ba sai ka makasudi ba wai shine mutum ya dauki wata ibada guda ɗaya ya ce ita falala ba me ce shi ta falala a lokacin sai ka yi shi wanda je ake hajji lokacin ake hajji shine wanda yi wani abu aka ce aka ce ake aka ce yi je ya sa ayi ya tsawafi ya waye wannan shi ne falala akan ya waye cewa tunda je ake hajji shi ba zai wadannan abubuwan ba shi zai je ta zikiri ne wanda zai je ci harami ne kawai je ya ta bege wanda suke faɗa ko ya je wajen rawa na maza Allah ya ta ya ta bege a'a wannan duk wannan wato kokarin shagaltuwa ne da al-mafdul baya kai fadil wannan hadisi yana da tsawo in muka shiga ba za mu iya fita ba sai mu da sai mu fara da insha Allah
da koyaushe mutum ya samu kansa kan tsari ko a kan tsari dai a tsari da yawan tsari da yawan lokaci a da kusa da yanzu ka zuwa tsari da yawan lokaci kaga wannan shine muke cewa in ka muke tsaya kan tsari daya ba tsari dai ba wai ya saba nan yawwa yawwa yawwa so shi ne abin da ya ham- ya dame shi ibada a wajensa shine a wani a kowane sakan kowane lokaci mai ubangiji ke so a wani lokacin sosai in a lokacin yana bukatar ya bacci ne ubangiji yana son ya bacci ne saboda ya huta ma kansa ya yi baccin har ma ya rika halarto cewa wannan baccin da zan yi ina yi ne saboda in sami karfin da zan yi ibada nan gaba to wannan bacci ya zama ibada kuma idan a lokacin ana buƙatar yana buƙatar sake nauyin iyalin sa to je sauki ita ce ibada idan yana buƙatar ya je ce bane ya je ce fadi in kuma a lokacin lokaci na katin kuɗaɗe katin kuɗaɗe lokacin lokacin to ribatan lokacinka kuma a dinga la'akari da abin da ubangiji ke so a lokacin shine ibada ta fa a lokacin a da danka da babu wani da ba ya so yawwa kada kuma ya je ya nace ya nace ya nace kan abu daya a lokacin ana bukatar haƙƙi iyali shi kuma ya ce wai zai je ne ita kiyamu da kaga ai wannan wani abu ne da wanda yake zai ci ta haƙƙin wasu mutane Eh, kamar da Salman Faris ya ce yake cewa a ba kowane mai haƙƙi haƙƙin sa za mu tashi abu wa tsare Imam Malik ko Mm. babu wudu'ul junubi idan arada an yanama أو آه، يطعي أو يطعم قبل أن يغتسل wancan ranar ina ta mahabud bin labid al-ansari ɗayan sahabin da yake son faɗa shine mahabud ibn rabi mahabud ibn rabi hadisin shi a cikin sahihu al-bukhari cewa ya halarci ya halarci ya hankalci ya halarci lokacin da manzo Allah ya ji wa Allah mushi ruwa Eh, shi kaga bai kai mahabud ibn labid shekaru ba amma kuma sai ya zama na shi ruwayan wannan wasu daga cikin malamai suna tantaman karban ta kai tsaye saboda ba ana tsammanin cewa bai cuɗanyi manzon Allah ba shi kuma wannan Muhammad ibn Rabi' shi kuma ya cuɗanyi manzon Allah da haka ruwayan sa ko da bai ce manzon Allah ya faɗa ba ta ce ana karba sai dai shi Muhammad ibn Rabi' shi kansa galibi ba wanda yake ko da mursala ce bai ambaci man- bai ambaci wa ya ga mutuncin sahabbai za ka samu kuma a wasu hanyoyi za ka ga an samu ko dai manzon Allah ya faɗa din ta hanyar wani sahabin ko kuma shi da kansa daga baya ya faɗi wani sahabin ne ya gaya masa wannan ma ce babu wudu'il junubi babi na zai magana akan alulan mai janaba idan arada an yana ba lokacin da yake son ya bacci to ya alula aw ya ta'ama qabla an yaftasil ko kuma yana son ya ci wani abinci kafin ya wanka to shikenan sai ya alula wannan alula ce alula ce wanda wanda a a- a- wato rihi ko bawali wannan baya karya ta abin da yake abin da yake sa a sake yin ta kawai shine wanda ya sake yin jima'i kuma ya sake yi to zai ƙara yin kwantawa ya bacci shi kenan sai ya ƙara yin wannan alwala din eh bada ce hadathani yahya ubaydullah yake cewa babana yahya ba mu hadisi an malik daga malik ibn anas an abdullah bin dinar daga hadisi daga abdullah bin dinar an abdullah bin umar daga abdullah dan umar galibin marwaita da suka rawaito mawaqa haka suke rawaito wannan riwayar daga abdullah bin dinar amma wasu daga cikin marwata na motsa za ka samu sun ruwaito hadisin daga nafi daga abdullahi dan umar so da akwai alamar cewa hadisin ya tabbata daga hanyoyin nan guda biyu daga hanyar nafi da kuma abdullahi bin dinar duka ɗalibai da duka ma- duka duka maula ne na kuma dan khattab dukan su bayi ne barrin bayi na kuma da da abdullahi dan umar daga nafi da kuma abdullahi bin dinar duka kuma malik yana ruwaya daga wajen su akwai akwai akwai wanda da suke tsammanin cewa shi Isa al-Qazaz shine ya ruwaito ruwayar shi kadai daga ya canza ya ce Nafi ba Madina Abdullah bin Dinar ba al-Hafiz bin Hajar shi da wasu daga cikin malamai suka ce a akwai dai wasu daga cikin malamai ɗaliban Malik sun kai biyar ko shida sun ruwaito su ma daga Nafi daga Abdullah bin Umar da haka ruwaya ce da take ta tabbata ta hafi fuskoki guda biyu an Abdullah bin Dinar daga an Abdullah bin Umar daga Abdullah bin Umar annahu qala Abdullah bin Umar ya ce zakara Umar bin Khattab da Rasulullah Umar dan Khattab ya ba da labari ya labata mazalla annahu yusibuhu janabatan min al-layl cewa janaba tana samun sa da dare haka yazo cewa Umar ne yake cewa mazalla cewa janaba tana samun sa da dare a wasu daga cikin hanyoyin ruwayar Umar Ibn Umar ne yazo ya labata wa babansa cewa janaba tana samun sa da dare shi wata ya labata mishi ma yadda suka da manzo Allah so annahu yusibuhu wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana komawa zuwa ga Abdullah bin Umar ne shi ne baki ba ya bata wa babansa zai kuma iya yiwuwa kuma ya zama ya faɗa kuma shi ma umar ya gaya musu cewa ni ma na ji na gaya matsala cewa kaza na yana samu na da dare fa qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallallahu ce masa tawadda ka yi alula waqsil dhakaraka sai ka wanke gabanka thumma nam sai kai bacci wannan kaga a alqiyas shine a ce fara wanke gabansa sannan sai ya alula domin kaga babu aka kawo wannan babu wani matsala akai aka ce ya alula ya wanke gabansa sannan ya alula sannan kuma sai ya bacci malamai sun tasina sun tawa da hutun tuntuni cewa me wannan me yasa me hikimar haka daga cikin hadisi da ya zo ya tabbata shine wato wannan yana ƙara sa in zai koma zai koma matar tasa zai fi jin daɗi saboda ruwa yakan ƙara wato kashewar jiki da yake da shi da kuma yakan cire mashi wannan nan an shaɗa lahu inda aurati zai kuma sani sha'i lokacin da zai koma su kuma sun kawo wasu abubuwa a haka banda wannan hikima na addini sun kawo hikima ta addini suka ce daga cikin hikimar shine in ya rasu a wannan lokaci to mala'ikun da su ba sa wato ba za su halarci wannan mutuwar tasa ba saboda yanayi na janaba da yake to in ya zama ya alula to na kuma dai ba yi kuma su kuma su halarci wannan mutuwar tasa wannan dai an faɗi waɗannan hikimomi duka alayi hali dai ibada ce wanda ya kwaisa balada wannan ita wannan ita wannan wannan alula babu abin da ke karya ta nake kamar yadda na faɗa malik yana cewa babu abin da yake fata wannan alula sai dai mu'awar sa jima sai mutum ya sake komawa ma matarsa to ya sake komawa matarsa shi ke gadar da ya sake rage alula kuma وحدثني عن مالك يا قال باب حديث daga مالك شي حياء اللفي عن هشام بن عروه daga هشام بن عروه عن ابيه daga babansa عروه ابن الزبير عن عائشه daga عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqulu ta kasance tana cewa idza asaba ahadukum almar'a idan ɗayan ku ya kwanta da matarsa kuma arada an yana masa kuma sai ya nufaci je ya bacci qabla an yaktasil kafin ya wanka fala yanam kar ya bacci hatta tawadda sai ya alula wudu'ahu lis-salah alulansa da sallah shi kaga ba wai kawai wanke gaban sa ake magana ba a mazi alula alulan wannan karin alulan wannan wata ibada ce ta musamman wa hadathani an malik malik imam hadisi an nafi daga nafi anna abdullah ibn umar abdullah dan umar ya kasance kana idan arada an yanama idan yana son yayi bacci au ya tsama ko ya ci abinci wannan karin karin da malik ya faɗa a bangaren shi tarjaman babu a to shi daga hadisi abdullah dan umar ya sabi shi au ya tsama ko ya ci abinci ma wa huwa junubun yana mai janaba gasala wajhahu sai ya wanke fuskan sa waye dai da hannunsa ila al-mufaqain zuwa ga gwiwa hannunsa wa masaha bi ra'si sai shafa kansa thumma qa'ima sai ya ci abinci da yake son ya ci aw nama ko kuma ko kuma wato sai ya bacci ina son ya bacci ne Abdullahi dan Umar shi haka aka samu yana yi zai iya yiwa wannan shi ma tawfifi ne daga matsala in aka same shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Malik ya zama ya gwama su ya hujja da su saka in zai yi wani abu zai shakaci da wani abu ta yukari ya yi Allah ɗin ko bacci ko cin abinci ko wasu abubuwa ma da ya shakaci da shi zai yukari ya Allah saboda ko da ta'ala ta kasance zai zama yana da allansa sannan kuma yana buƙatar inanta mala'iku tare da shi yau suna halarci suna tare da shi kar su zama mala'ikun sun icance shi sun zama ba su suna nesa da shi sai mu tashi akan babu ya'zal junubi salah sai jami'ul ulumi wal hikam na al-hafiz ibn rajab al-hanbali wannan zamu dan dawo baya kadan mu karin bayani sai sai mu shiga hadisin farko ibn rajab yake cewa sabasan maitu sai na sanya masa littafin nawa jami'ul ulumi wal hikam matattaran ilmuka da hikimobi fi sharhi 50 hadisan sharhi na hadisai 50 min jawami'il kalim na wato matattaran magana da ubangiji ya kinsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan tura abubuwa da yawa malai ce wa alam ka sani annahu laysa dhardi illa sharh al alfaz an nabawiyya yace ka sani ni manufata ba manufata ce kawai in yi wani abu ba face wato in sharhin lafazan da hadisan manzo suka kunsa Allah ce zammana ta hadhihi al ahadith al kulliya wanda wadannan hadisai suka kunsa wanda suke hadisai ne gaban hadisai فلذلك لا تقيد بكلام الشيخ لا لا samu bana da bai bici kai da maganar shi malam annawawi din rahimahu Allah ta'ala fi tarajumi ruwati hadhihi alhadith ahadith min as-sahaba wajen wato in yi abinda bangaren da shi yayi shi nawawi wajen tarjama da ya rika bayarwa na hadisai na sahabbai wato na marwaita waɗannan hadisai din sahabbai imamu nawawi idan mu yanzu ba mu da kali za ka samu a abu da wuya da muke karantawa ba ba ba wannan karin amma in ka shiga cikin asalin littafin arba da wuya za ka samu can kashen babi din babu nawa ya wani ya yi wani babi ta musamman wanda ya magana a kan dabdin dabdin wasu daga cikin lafuzan suka zo a cikin hadisi ya ake faɗansu sannan kuma ya dabdin kuma ya yi kuma tarjama kuma wasu daga cikin marwaita a su umar ɗan khabba da sauransu za ka samu duk yayi yayi tarjamar su wasu abubuwa da suke yi tsammanin mushkila ne za su kawo dan dan wato ana buƙatan a san su ya ake faɗansu da wasalinsu da waye to can ƙarshen tafin su ya faɗa to shi anan ibnu hada ibnu rajab al-hanbali abin da ke cewa shi ba zai dabe mai kansa da wato shi ma ya je shakin wannan bayanan da ya faɗa ba shi abin da ya mishi kawai shine abin da ya kawo na hadisan manzo Allah shi ko zai mushari wala bi alfadhihi kuma ba zan ba zan dabe mai kaya da lafazinsa ba fil azmi ila al-kutubi allati ya'zu ilaiha wajen wajen abin da shi imamu nawawi yayi na azmi azumi shine wato ya ce wane wane shi ya rubuto kaza wane wane littafin kaza za a same shi to wanda bai bincika ya da yin wannan sharhin wannan bayanan ba in bibice shi in ga ya dace ko bai dace ba wa ina ba ati bil ma'ana alladhi yadullu ala zalika kawai dai zan zo da ma'anan da yake nuni zuwa ga haka ne da anni kada alamtu ka saboda na riga san da kai aitin farko annahu laysa li ghardin fi ghayr shay'i ma'ani kalimat an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jawami ma da wata manufa face in sharkin ma'anonin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tattaro gamammun manganinsa da suka tattaro abubuwa da yawa wa wata zamana tumin al'adabi wal hikam da abinda wannan hadisi suka kunsa na ladubba da hikimomi wal ma'arif da ilimin muka wal akam da hukunce hukunce wa shari'i da shari'o'i masu yawa wa ushiru isharatan latifa kuma zan yi ishara ishara wato yar kadan qabla al-kashin latifa latifa wani lokaci ka bai mai zurfi ko kuma takaitatu takaitatu amma sun kunshi abubuwa masu yawa shine latifa قبل الكلام في شرح الحديث زي إشارة إشارة كدن كافن يما جنا كان شرح الحديث إلى إسناده زي ما جنا كان إسناد الحديث ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه saboda mutum ya karatu ya san wato karfin isnadin sa da kuma wato ingancin isnadin sa da kuma raunin sa akwai rauni wa azkuru ba'd ma ruwaya fi ma'nahu kuma zan ambaci wasu sashen wani abin da aka ruwaito a ma'anan wannan hadisi din من العارف إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره شيخ إذا wannan babin akwai wani hadisi wanda ke zo a wani ma'ana wannan hadisin malam bai ambace shi wato zan ambatan maka shi wa ila mai kun fil babi ghairuhu in a cikin babin babu wani hadisi da ya tabbata a babin sai shi aw lam yakun yasihu fihi ghairuhu ko kuma babu abin da ya inganta a wato babu sai wannan hadisi da shi ma ne ya kawo shi kare nabbah ala zalika kullihi to zan fadakar zan yi fadakarwa akan wannan baki ɗayansa wa billahi tawfiq kuma wato ga Allah ta'ala ne kadai datarwa take wal musta'an wal musta'an da kuma wato neman taimako wa alaihi tukulan kuma gare shi ne aka dogara wala hawla babu wani kai kawo da dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah ta'ala sai ma ce al hadithul awwal hadisi na farko an umar ibn al-khattab hadisi da umar ibn al-khattab قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat dukkan aiki sai da niyya wa inna ma likulli imrin ma nawa kuma lallai kowane mutum zai samu ne abin da zai samu gwargwadon abin da ya niyya zai samu kamar kan hijratu ila Allah wa rasulihi wanda ya zama hijirarsa zuwa ga Allah ta'ala ne da ya nufaci ubangiji ne ya bashi lada ya nufaci ubangiji ya tauhidi wa rasulihi kuma ya nufaci manzon Allah ne ta hanyar hijira zuwa gare shi ya samu sahabataka ta a wajensa fa hijratu ila Allah wa rasulihi to hijransa da ladan hijrarsa na ga Allah ta'ala kuma zai samu abin da yake so ya samu na zuwa ya je sahabaci manzansa wa man kana hijratu ila dunya yusibaha wanda ya yi zama ya hijira ne saboda wata duniya da yake sai same ta a wai mar'atin yankewa ko saboda ta wacce da yake sai aure ta fa hijratu ila ma hajara ilayhi to hijrarsa yana ga zuwa ga abin da ya hijira saboda shi malai ce hadal hadith wannan hadisi tafarrada bi tafarrada bi riwayati yahya bin sa'id al-ansari malam imam malik yahya bin sa'id al-ansari shi ya kaita da riwaya da riwaya an muhammad ya ruwaito daga muhammad ibn ibrahim at-taymi an alqama shi wa ibrahim muhammad ibn ibrahim at-taymi ya ruwaito daga alqama ibn waqas al-laythi alqama muna da su guda biyu akwai alqama ibn waqas al-laythi kuma alqama an alqamatu nahai dalibin abdullahi dan masu shi ma wanda ya riski abdullahi dan masu amma kuma ruwaya sadiki abdullahi dan masu kadan ci duka yan kufa ne sai dai wannan shi ya dan ya dan gaba da wancan din har da sosa ma ta dan ta dan gabata shi wannan a wannan da yanzu muke duka yan kufa ne eh alqama ibnu waqas al-laythi da kuma alqama alqamatu nakhai eh عن عمر بن الخطاب لقى عمر بن الخطاب وليس له طريق تصحيح غير هذا الحديث ايش با wannan hadisin ba yi da wani isnadi da ya inganta in ba wannan isnadin ba in ba wannan hanyar ba wannan isnadin wannan jadan ba kaza qala ali ibn al-madini wa ghayruhu haka ali ibn al-madini ya fada da shi da wannan sa wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace la a'lamu khilafa bayna ahli al-hadith fi dhalika ban san ma wani sabani tsakanin malamai cewa babu wani isnadi da ya inganta wanda ya wuce wannan isnadin ba ما أنه قد روي من حديث أبي سعيد وغيره جدا كما ذاك سامو أرويته حديث حديث أبو سعيد الخدري أو ما أدري أن حديث daga Abu Sa'id al-Khudri banda Umar dan Khattab amma kuma shi bai inganta ba wa qad qila an ce innahu qad ruya min min turuqin kathira an ruwaito ta hanyoyi da yawa walakin la yasihu min zalika shay'un inda al-fuqaha sai da wajen malaman hadisi ma'ana ta hadisai babu abin da inganta sai hanyar nan ta Umar dan Khattab Umar dan Khattab duk da shi wannan hadisi in an zo za a samu a manzala ya ba da wannan hadisi ne a wajen da jama'a suke wajen amma za ka samu Umar dan Khattab shi kadai ya rawaito ya rawaito wannan hadisin wajen sahabbai wannan ba yana nuna cewa su sun manta ba a shi ne dai a kare aka samu ya dinga yaya ta hadisan kuma aka hada shi hadisi ta hanyar sa ai ana iya ana iya wato zama mu inda duka wani abu ya faru duka muna wajen mun inace lokacin da abin ya faru amma sai ya zama da kuma ni kadai aka daina ba da labarin to kuma duk kan cewa an ce an ce ni kadai aka daina ba da labarin kuma ku ba taba da kuna ba da labarin ba kuma ba ya kuma cewa ku ku sani ba eh Umar dan Khattab shi kadai aka daina ba da labarin a alƙama kuma shi kadai ya rawaito wannan hadisi daga Umar dan Khattab Umar dan alƙama kuma wanda ya rawaito wannan hadisi daga shine Muhammad ibn Ibrahim Matai ya haya bin Sayyid Ansari shi ma shi kadai ya rawaito wannan hadisi daga At-Taymi din to daga Ibrahimu Taymi ne aka samu ya zama mutane da yawa su Malik su Ibn Uyayna su waye su waye da suna ruwaito hadisin daga wajen sa su At-Tawri da sauransu kusan malamai ne tawasuli aka yi aka dauko aka yi akan hadisin ake ruwaitowa daga wajen sa thumma rawahu an al-ansari sanan kuma sai wato al-khalqul kathir mutane da yawa gungun mutane da yawa suka ruwaito wannan hadisi daga shi al-ansari ya hayyin sai al-ansari wal jammul kathir jama'a masu yawa masu adadi masu yawa فقيل har malamai suka ce rawahu anhu aktharu min 200 rawi malamai da suka rubuta wannan hadisi daga Yahya bin Sa'id al-Ansari sun kai 200 ma sun fi 200 wa qila rawahu anhu 700 rawi sun ma fi sun kai 300 ma wa min ayalihim daga cikin manyan malamai da suka rubuta wannan hadisi shine Malik wa Thawri wal Auza'i wa Ibn Mubarak wa Layth ibn Sa'd wa Hammad ibn Zayd wa Shu'bah wa Ibn Uyayna shine Sufyan ibn Uyayna wa ghayruhu da wasu wannan manyan malamai ne shi yasa duk da alaka ji malami sa cewa duk da wannan hadisin yana daga cikin mafaridul akhbar mafaridul ahadith hadisai hadisi ne wanda yake ta hanyar daidaiwa aka same shi amma malaman hadisi ba sa tantaman cewa lalle mazala ya faɗa wannan hadisi magana za su rinda suke ya faɗa saboda me saboda wanda suka rawaito ruwaya ba a tantaman su ba a tantaman su ba ka jifan su da kuskure ba ka da hujja yanzu idan ka tana cewa eh Umar zai iya kuskure amma kuma in ka tana da yanayin kidaransa da yanda yake takatsantsan wajen wajen jingina ma mazala hadisi to wani ya zama karina dai sa ka ce lalle wallahi wa zalla ya faɗa in ka muka tana cewa alkama yadda kirkidanu yake da wato kokarin rike hadisai yake kokarin rike tsoron Allah zaka cewa wallahi ba zai karya ba in ka tana cewa yadda shi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi shi ma yake da kiddado ya yi misali al-Ansari yake da kiddado wanda ka san da wallahi ba su karya ba sannan kuma gashi kuma sai ya sami hadisin sai zo ya zama ya zo ne a cikin ma'ana mai kyau ma'ana wacce take ta shiga kowace babi to wannan lalle kuma ta yi kama da kuma sauran manzanni da aka saba sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sauran malamai wurin 700 kamar da shi kamar da yake faɗa a wajen 700 daga cikin akwai su Malik su Al-Auza'i su At-Tawri su Ibn Uyayna su Ibn Mubarak su Ibn Sa'ad su Hammad Ibn Zaid da sauransu ne duk suna rawaito wannan riwaya kuma ba wanda ya taba cewa wannan riwaya yana tantamarta da hadisi wannan hadisi irin wannan ya shata irin wannan gablayin wanda ya zai ce wai zamanin zato ne to kaga wannan yana so ya fada ya fada ne kuma da addinin Allah duk waɗannan malamai da su suke wanda idan akwai da can masu sun fi ganewa ubangiji kuma yana musu ilhami ina fi zalika la'ayatin lil mutawassimina su ne mutu mutu sun da asalin mutawassimai su fahimci wannan ba wani zai fahimci haka kaga yana sai ya faɗa da addinin Allah saboda ka wannan in jami'a da sauran malamai suke cewa duk da yana daga cikin mafaridul akhbar ta hanyar daidaiwa aka samu hadisi amma malaman hadisi ba sa tantama kuma za su iya rantsewa su magana ya faɗa واتفق العلماء على صحته سمي شنا كما كما wannan magana yace wattafaqa ulama ala sihhati kuma malamin sun ittifaqi wajen akan inganci wannan hadisi wa talaqihi bil qabul kuma sun yi sun wato karbi wannan hadisi da wato da hannu biyu sun karbi shi ba sa tantaman sa wa bihi saddar al-bukhari kitabahu sahih da kuma shi Imam al-Bukhari ya zama ya bude ya mabudi ma littafin sa sahihi littafin sa wa aqama maqama al-khutbati lahu kuma wa aqamahu maqama al-khutbati lahu kuma ya sanya shi matsayin matsayin khutba yau kace inna alhamdulillah kaza kaza kaza kaza kaza Imam al-Bukhari kawai sai ya kawo ya kawo hadisin sa ya daura isnadin sa yace innamal a'malu binniyat ya zama kamar shine khutban sa wato kamar yana sai ya nuna maka barkan da kalli sai ya maka Imam al-Bukhari cewa ya ubangiji ka karbi wannan ka karbi wannan aiki namu da muka yi kyakkyawan niyya aka yi ishatan minhu ishara ne imamu bukhari ke yi ila anna kullu amalin cewa kowane aiki la yuradu bihi wajhu Allah wanda ba a dafacin fuskar ubangiji da wannan aikin ba fa huwa batilun aiki ne fatacce la kamata lahu fi dunya ba ya wani amfani a duniya wala fil akhirah balle lahira imamu bukhari yayi saboda tuna maka cewa za ka karanta wannan ruwaya wannan hadisin kuma ka tsantsanta niyya kuma shi ma in ya zama da wannan aiki da yin manzo Allah ba yayi da dan Allah ba to Allah ba zai karba ba wato yayi dan ya tuna maka kansa ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي ذاك عبد الرحمن ابن مهدي yake cewa daga cikin almajai imam malik kuma malaman imam imam ahmad law sannaftu al-abwaba inda nayi hadisai na na mai na mai da su littafi da zan yi su babi babi la ja'altu hadith umar fil a'mal bin niyyat fi kulli babi ce a kowane babi in nazo zan yi babi in na kullu sabon babi ce kitabun sai na fara kawo hadithin niyyat kuma kaga wani hadisi ba tsakanta ma hadisi kuma mata yace da sai na kawo wani hadisi a kowane babu zan yi bacin babuka da zan yi ma hadisai na inda zan yi irin wannan ita kitabu kaza kitabul iman kitabu as-sala kitabu wani ne wani ne to in na kawo sai na fara kawo kitabul niyya kafin kawo kowane babu zan kawo hadisin babu wa anhu kuma an ruwato daga wajensa shi Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala yace man arada an yusannifa kitaban duk wanda yake son ya wallafa littafi فليبدا بحديث الاعمال بالنيات في فعل حديث الاعمال بالنيات وهذا الحديث wannan hadisi da kuke gani ahad al-ahadith yana daga cikin ɗaya daga cikin hadisi ana ce duruddin alaiha wannan duk duk addini yake kai kawo zuwa gare zuwa ga wannan addini zuwa ga wannan hadisi farau faru ya ali shafi ya rawaito daga imamu shafi annahu qala imamu shafi ya ce هذا الحديث wannan hadisi thuluth al-ilmi ɗaya bisa uku ilimi ne wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh kuma zai shiga cikin babi 70 na fikihu ko da imamu shafi yana magana kila 70 ma yana magana al-kasara kawai babu babu da imamu al-amali bin ba zai shiga ba to wannan shi yasa ka tsafu ga imamu lawai ba haka ne ya zabo na hadisan ba sai su malamai suke cewa mu mai muna neman albarka ne zaka ga yara kana muna koya musu dan littafi ne abu wani wuriya amma asali wannan littafi na malamai ne gamammun hadisai ne gamammun maganganu da manzon Allah wanda zai shiga babu kan addini baki daya shine aka aje maka kai abin ka ne mai neman fatawa na mai bada fatawa za a iya zawo zuwa a baka a nemi fitawanka kan wani abu kai ka kai da malami a ƙauyen baka san wani a keɓe wanda ba Allah ya faɗa ba amma kana da waɗannan alƙawaidul kulliya din wannan hadisi da ka haddace su to sai ka mai da wannan hukunci da aka tambaye ka zuwa ga waɗannan hadisai ne sai ka bada fatawansa saboda malamai suna cewa babu wata doka ta musulunci da ta isa ta fita a daga cikin waɗannan hadisai da su sun babu nawa isa kawo wa an imami ahmad ya zo daga imamu ahmad qala shi ya ce usulul islam fi thalathati ahadith turasun musulunci shika-shikan musulunci suna kai kawai zuwa ga hadisai nan guda uku hadithu umar hadithu abdullahi dan umar hadithu umar da al-amal bin niyyat wa hadithu aisha hadithu man hadithu amr da hadha malisa minhu fa huwa radd wa hadithu nu'man bin bashir al-halal bayyin wal haram bayyin ah kaga duk abin da zaka yi kake son ubangiji maka lada kana buƙatan niyya idan kana buƙatan niyya kaga ya shiga cikin ibadar ka kenan sannan kuma duk abin da zaka yi kana buƙatan ga gina shi akan koyarwar ma'aiki albuta ba kaga wancan kana buƙatan ikhlasi duk abin da zaka kuma kana buƙatan ga gina shi akan shari'a manzo Allah sai aka kawo maka hadisin man azan fi amrin hadha ma laysa huwa rajul saboda kan kawo bid'a sannan kuma a cikin abin da yake halal da haram aka samu wani abin da yake yayi kama da haram ta wani bangare wani yayi kama da da halal da wata bangare sai aka kawo maka alhalal bayyin wal haram bayyin wa lahum umurun mushtabihat a cikin addini babu abin da zai fita daga wannan abubuwa shi sa ba abin da zai fita daga waɗannan abubuwa ko dai abin da zaka nufaci ana da shi ko abin da zaka gina shi aka shari'a manzo Allah ko abin da halal a bayyana haram a bayyana ko akwai kuma shubuhohi kuma ga yadda zaka yi aka faɗa maka hadisin domin bi da bashir shi yasa imamu Abu cewa waɗannan usul islam ne aka samu a waɗannan hadisan wa qala al-hakim al-hakim wannan sabai cewa haddathuna an Abdullah ibn Ahmad sun ba malamu sun ba sun naka sun ba mu isnadi da hadisi daga suka shafa israrinsu daga Abdullahi ibn Ahmad an abi daga babansa annahu zakara qawluhu alayhi salatu wassalam ya ambaci hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-amal bil niyyat wa qawluhu da fadin sa inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi 40 yawman wa qawluhu man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fa huwa rajul fa qala anan ka a wannan riwayar sai kara da hadisi Abdullahi dan Mas'ud inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi 40 yawman فقال سيتي ينبغي أن يبدأ أن يبدأ بهذا الحديث في كل تصنيف أن يبدأ يا كماتا كون لتابي أم تزي ولفا يفعل أن حديثي فإنها أصول الدين أصول الحديث ولا نسوني وتوشيكا شكان حديثي مجدا دسونا حديثنا كوما ولا حديثنا يبدا هم wani lokaci kaga ya kawo wani hadisi amma da hada balisa min wani lokaci kuma ya kawo a majalinsa afwan wani lokaci ya kawo alhalal bayyin wani lokaci ko a wajen sai ya kawo inna khalqa ahadikum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman wannan shi kuma yana magana akan yanayin kaddaran ubangiji cewa kaddaran ubangiji zatacciya ce a duk abin da ubangiji ya kaddara ta kuma shi zai faru ma sha Allah kana ma lam sha lam yakun to ina ganin ko mu tsaya nan mu tsaya nan magana na tsawo insha Allah muka zo sai mu sai mu sa magana yanzu kuma mun shiga cikin ba cikin sharhi sharhi kenan eh za ku ga akwai ƙari da ibn rajab al-hanbali ibn rajab al-hanbali duk sharhin za a ta yi yanzu in Allah ya sa muka gama muka muka inda muka farko shi muka ga karshen shi za mu samu fa'ida mai girman gaske to akwai kun zo da littafin hadisi littafin nukwatu fikar ba zo ita ba zo ita ba ko sai mu cika shi da sai mu sai sai a kura na ok wani kare ba zai taimako to ba kuma yayi sati mai zuwa sai a zo da ita abin da muka yaji Allah ya ba mu lada abin da sanata Allah ya ce mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعصم عيتنا في الامور كلها واجعلنا من كل الدنيا وعذاب الاخره ربنا اغفر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
ya fara biya sa suka yi fadin nan wannan magana da yi ne ko kuma a kan shi ne wannan zai ya fara atola ya wannan zai ba ci a kan masallaci ko ne a yalwan an zai wannan masu maulidi ne suka zo kawai suka sa suka ta'addanci ma wanda shi baya ra'ayin maulidi kuma da yawan al'amari amma kasa aka suke da jahilci a mutane so kuma duka ba duka ba ya ambata ba an rumun ji labarin wannan mu ba san me yasa ba gaskiya me yasa jiya suka suka suka kira shi yana dai wancan magana ce ta ta saboda yanayin kasa shi wannan mu dai wato a lokaci Allah ya magana ta farkon wani a wai yana kawo maganan shayi ne da kuma kwalli da suke cewa an haihu matsala da shi sai yake cewa hadisin ba su inganta ba yake wuce kuma shi mu'ujiza na maza Allah abin da za ka zato maza da an shi aka keɓance shi da wannan in ya zama da akwai wani abin da matsala yana da shi don saboda duk abin da Allah ta'ala ya ayan da Allah ta'ala ya ba annabawansa za ka samu ba ba wanda ke iya kwaikwayon irin wannan koda da sihiri ne koda da dabobi hatta wato sanda da annabi Musa ka ga yana sawa ai ba wai kwafo shi aka yi dabo kwabo da kwabo ba ba ubangiji baya ba a ayan annabawa ba a samu wani mutumi ya zama da ayan annabawan sai dai idan shi ma annabi wannan kitabun nubuwa da ibn taymiya ya yi ta magana kan wannan kitabun nubuwa kwanan nan ma muka gama sauke shi can malam muhammad sani umar muka gama wannan sati mai zuwa nan ba shi rami ba mun gama ibn taymiya ya ta magana akan yadda ake gaya ayatul anbiya ce in dai ga wani mutum ba zai ya zo da irin ayoyin annabawan nan to shi ma dole adam amma sai dai wani ne zai samu kawai dan wato shubha ya tsammanin ayan ta yi kama da ayan annaba ko ba ayan annabawa ce ba amma ayan annabawa da kar ubangiji yake karama su yake yake ba su mu'jiza da shi kamar qur'ani zaka ga to ba mai iya irin qur'ani wanda ya zo da irin qur'ani to shi shi ba annabi to kuma da kuma da nabi ba annabi saka mutum wani yazo ce zai zo da wani abu irin qur'ani to wannan ƙarya ke ko ba yake zuwa cikin ba to suna ta magana waɗannan sai ya magana cewa to to ya za a ce ya zama karama ya zama mu'jiza bayan har ana samun wato arna da wani da shayin su ana kuma samun kuma dabbobi ma da shi ana haifar su da kwalli dabbobi kuma kai haka ya faɗa to su ne to wannan maganar yanzu da Allah wannan maganar me ce ce wannan wannan maganar ina da iyaka dai wani lokaci mutane saboda akwai yanayin suka tsana in suka tsana mutum in suka tsana mutum to ko cikin wani shiga su za su ce ya tada musu kura wai su wai suna magana har wasu ta ala suna kisa magana cewa wai ai ai tun da ya kawo matsala to bai dace wai ya gifta maganar arna da dabbobi ba in an kawo maganar matsala ko a gifta maganar dabbobi wannan ba ya faɗa wannan magana a ilimi ba wanda ta faɗi wani magana cewa wato za ka dabaibace harshen murtani ka takaita suka ce mutukar suka ce mazala to sai dai su shuru ba su da wani dabba a gaba ko wani misali ne ai yana sai ya kawo maka misali ne ya kai kolo wajen misali ba wanda ya ce wai kawai dan ya ce maza Allah to yanzu kuma shi haramun ne a gabansa ko ya saba ladabi in ba so yake wai ya cita maza Allah ba ya cita maza Allah ba bai ambaci dabba ko sunan ba wani fara wannan magana za ka wasu daga cikin masu wa'azi sa ta magana cewa yin wannan ɗin kuskure ne to me kuskure a ciki ba san kuskuren ba ya za ka ya za ka duk yanzu ba za a kawo mu da wannan auren wa'azin mu za mu shiga halin kakarika ne yaushe ne wata na ina ina sake replaying karatu na na zo ni ma kawai sai na ga na kawo wannan magana wanda inda za a dace ta inda za a dace to matsala za a samu suna dacewa to shi magana magana ba ka zuwa haka da kai hukunci ma mai magana da gundarin maganarsa wato wato gaba gabanta sai dai ka dauko ta tun da farko ta kashi siyakin ta zaka kawo ta baki da sai ka fahimci ma'ana saboda magana da siyaki ne ba da gundarin gaba gaban magana ba kalmomi ba in ka dauko gaba gaban kalmomi ai matsala samu ko qur'ani in ka dauko gaba gaban sa ai matsala ake samu fa wani musallin wannan ya daidai to kaga in ka dauko siyakin baki dai sai ka fahimci ta saboda haka maganan wai a ce wai wacin da ya kawo Allah wai lazim dole ba zai gito da wannan maganar ba wannan kana son ka kuikuye masu yare ne ko masu yaren ba biye wannan duka jiya jiya nan ba karbo shi ma ya shi yace shi da yace a jayi a jayi wasu wasu addu'o'i mashi masu makiya da ba shi ma ba shi an ce ya faɗa wasu magana ba dan rafi na waye ba ba ya faɗa ba ai ba wanda ya sha dan nan ne ai ba ba dan nan ne sannan kuma shi wannan abin da suke magana shi kansa malar kasar turai ya yi magana da sauran malamai ibn sayyad daga tsiruwa da ake da shi shi kaga ba zalama bai yi ba inganta cewa ya sami a haife shi ma da shayin ba amma ibn sayyad shi an haife shi da shayinsa ruwaya ta cikin musannaf ta tabbata to kaga abin da shi yake faɗa cewa na arnan aga arnan shi ai misali arne ne yake cewa arna ma ana haihuwa su doka shi ma da kai baya inda ta ciya yau na sayyad wanda har da jan ma sabai ke ce masu tsammanin shi ya dumba wasu na tunanin cewa ma aiki na bacewa ya ba a ga mutuwarsa ba ko shi da ya je ne daga baya dawo to arne gashi nan an yi shi shayinsa to za ku ce kuma zama karamin matsala sai zama karamin matsala bai sama baya saboda haka abu ne da ake yi da sauransu sannan kuma galibi sannan kuma abin da masana lafiya ke faɗa galibi wanda ake haihuwarsu da shayinsu za a samu kuma shayin ba ta yadda ake bukata ba sai an gyara ta so wani lokaci ma zai zama wannan ana ganin in takamaiman ƙasa ce tawaya ce shi kuma yake ganin dan me za a danne za mu za tawaya wanda kuma a cikin yakuji laraba kuma wannan za ka gani suna ganin cewa wanda aka haife shi da zobansa lobansa za ga wannan tawaya ta su a wajensu saboda sai an gyara so amma duk wannan ba shine maganar ba inda ya tabbata an haife shi da wannan sai a faɗa ta bai tabbata ba menene matsalar akan hadisi ba iki za zo mun ta rigima wai wai fa rigima yanzu sun ce wai su yanzu ba suna magana kan hadisin bane suna magana ne kawai akan wai ya ce manzo Allah ya ce dabba ya za a takaitaita magana a danna magana a kan abu daya a kan
ba shi ne ma shi marasa ne shi yake cewa a ranar da kuna so ku tsaye wannan adiriya.
wannan dai kawai shine alamar kawai dai kamar tana shi mataimakin gwamna ya ga ta wasu maganganu kawai dai na mun dai fahimci cewa to shi akwai akwai wato wani matsin lamba da shi shi abban yake da samu ne akan cewa sai fito da sai fito da ya karu da za a an dawo yanzu suna fito da suna fito da maganganu suna fito da maganganu abubuwan abdaba da sauran shi ma haka aka masa shi ma wai cewa shi ma wai ba wai cewa yake yi ai kaza ba da aka ce nuna wai shi ma yanzu su abin da suke so shine wai tarafu da bai ce wai ina ina arnan ina ina dab ina dabba da tumakan ga wannan ai jahilci ne kuma saboda haka dai munan manufa ce in kuma aka buɗe haka to kaga sai dai akan akan kowa da kowa inda wannan inda wannan kaga mu da eh wannan da addinin mu da addinin addinin mu ne wannan da hadisi ma wanda bai inganta ba za mu yi addini da shi ba ba ko za mu tabbatar mu zalla wata karama da hadisi da ishi ko yana da hadisi da ishi
karama da mu'jiza to in aka ce wala aje na fada to kaga kaga ba sai za a yi ba dan sai dai aka kama mutane kuma dan mu ina kowa ko ta shi a kowa sai an kama an aka wacce kurku sai dai a saki rabin magi malam ne malam kan ta ci kurku shi mun ne ko fasa yace a tafi Allah a ce yayi ne a duk rani ko asu duk kariya suka bayar wannan duk kariya ne duk ko ai ba za a bari ai ba za a bari ba saboda wannan ana in kace ba za ba za a sake wannan abin da su kace a daina fadan sunna kenan yanzu da gauta ka zo kace kai magana kan iyayen manzo Allah ka kawo hadisin Muhammad ibn Salama daga daga Thabit ibn daga Anas wanda yace ka zaki manzo Allah dan me zaka dauna hadisin kamar yadda shi yanzu Arzai ba ya kai malam kara ba Arzai Arzai ya ya kai Muhammad Ali Umar kara akan wai ya zaki manzo Allah wanda aka shekara 17 baya yanzu kaga ya je ya kai shi kara wai ya zaki manzo Allah yana nan wani maki man Jafar dan dama ba san shi ce ba kuma yana cikin wani shura kuma shura ne aka shura kuma yana cikin kuma wanda a yanzu ba yi da babban maki irin irin jayen ku wai kuma ku sa wani abu ne ku sa maki yin shi a cikin wanda su masa muhakama ina da koyo za su bada bada kiyosu saboda haka wannan a wani damu ana maganar banza ce kawai in ma in ma shi sun ce kai za ka faɗa ta gobe za su wasu sauran bakunan za su za su bisa ta tushe ne ba zan fasa faɗa addini ba mu wannan abubuwan da a mu ne ba mu ko sofunan kwanto a kan shi muka bar maganar iyayen matsala ba ma sabani sabani akan shi kuma duk wanda kaga ya ya cika wani sabani to ya dauki ra'ayi ibn bid'a ba ko sabani tsakanin malamai ya yi da wannan tun da suke faɗa eh ya dauko ra'ayi ibn bid'a ne saboda haka wannan shi ma maganar kacin da waye magana ce ta malamai masu hadisi suke cewa bai tabbata ba illa iyaka dai ana magana cewa to tunda ya shahara yanzu a karba ko za a karba wannan kuma ga ce kuma da amma maganar inganci ake ake magana sannan kuma aka yi magana cewa kuma kafirai ma ana samu wasu na da shi na da shi kaisar daga cikin wasu lokacin sarakunan rumawa an akwai wanda aka yi magana cewa shi ma da zubansa babu zubansa aka aka haife shi da kaciyarsa so me yayi a cikin wannan wannan yara mu yara ba ana haihu wani ɗaya daga cikin kwana ga ya daga yaran sai ki cewa wannan yaran ya ce wallahi shi da kaciyarsa aka haife shi so ba da wani abin nan a ciki Allah kyauta Allah kyauta Allah Allah mara magani